إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mika dukkan yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sahale mana haduwa a wannan masallaci namu a wannan yankin anguwa yan awaki a nan muciya sabon garin zaria domin faɗakar da kawunanmu da kuma tunatar da juna al'amari da ya shafi duniyanmu da lahiranmu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci wannan taro namu, Ubangiji Allah muke roƙo ya sanya wannan haɗuwa namu daga cikin haɗuwa da ya yi alkawarin waɗanda suka yi a in wato ɗaki daga cikin ɗakunansa za su haɗu da rahmansa da jin ƙansa da kuma samun natsuwa tare da lulluɓewan mala'iku. ba tare da jan lokaci ba kamar yadda malam mai gabatarwa ya ambata a muna nan ne domin mu saurari babban malaminmu kuma jagoranmu a wannan cibiya ta mu ta darul hadisi salafiya wato associate professor kabir abubakar amin wanda aka fi sani da asgar allah ubangiji ya ƙara wa malam lafiya da kuma ikhlasi da sabati to kafin malam ya karbi abun magana shine aka nemi ni in dan yi sharan fage ko kafin mutane su gama isowa kenan da zarar mutane sun gama isowa sai in mika wa malam a maudu'i da za a tattauna kamar yadda malam ya ambata za a yi bayani ne game da muhimmancin ilimi amma kafin malam da zai bayani akan wannan maudu'in ya fara ni zan yi mana tsokaci ne game da wato tarbiyya a musulunci babu shakka Allah maɗaukakin sarki da ya halicci ɗan adam shi ya kawwana shi kuma ya tsara mai irin rayuwar da zai gudana a kansa shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake a matsayin arrabbu ga mu bayi to a cikin wannan suna na Allah maɗaukakin sarki na arrabbu daga nan ne aka samu ko aka tsukura sunan wato at-tarbiya shi yasa Allah maɗaukakin sarki shine al-murabbi don haka kaga kenan ashe duk abin da zai shiga ƙarƙashin wannan tarbiyya to yana da alaƙa da irin yadda Allah ya tsara ɗan adam ya zo ya rayu a wannan duniya shi yasa malamai suka ce wato wanda ya fara azawa ɗan adam harsashin tarbiyya shine Allah da ya halicce shi shi yasa kuka ga dukkanin annabawa baki ɗayansu kaf Allah ya ɗora wa kansa shi zai jibinci al'amarin karantar da su tsarin rayuwa wanda su kuma za su karanta da al'ummansu. Faratun daga kan annabin Allah, annabi Adam alaihi salam, Allah maɗaukakin sarki shi ya sanar da shi yadda ya kamata ya rayu a wannan doron duniya. Allah maɗaukakin sarki yake cewa, wa'allama Adam al'asma'a kullaha, tarbiyyan kenan. Dama kamar yadda za mu zo mu ji abin da ake nufi da tarbiyya shine wani tsarin rayuwa kyakkyawa wanda yake akan doran turba da ainihin wato sanin ya kamata a lokacin da ya dace to a koyawa wanda bai sani ba domin iya taso ya taso akan wannan halayen shi yasa annabi adam da Allah ya halice shi bai san komai ba Allahu alladhi khalaqakum min butuni um akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wannan shine halittar dan adam a sadda aka halici dan adam bai san komai ba amma a cikin wato rayuwarsa yana tsauri yana tafiya lokaci bayan lokaci Allah ya rinka sanar da shi a wani waje Allah ya ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan sai ce allamahu al-bayan shi yasa za ku ga dukkanin annabawa Allah madaukakin sarki shi ya jibinci wato ya sanar da su ilimi da kuma tsarin rayuwar da za su ainihin wato tarbiyyantar da al'umma a kansu to bayan da annabawa suka ainihin wato taho da wannan wahayi na tarbiyya daga Allah su kuma sai suka rinka koya wa al'umma yaya tsarin da ya kamata su rayu a kai. To daga nan ne malamai su kuma sai suka ɗauki wannan ainihin wato gabara na aikin karantar da al'umma. Sai suka rinka nuna wa mutane a babin wato aƙida da tauhidi da imani me ake son mutane su tarbiyyantu a kai. Wa ake son mutane su san ya cancanci a bautawa sai su karantar da mutane Allah kaɗai ake bauta bawa abautan wani koma bayansa sannan abin da ya danganci mutane fa akwai masu haƙƙi akan kowane ɗan adam tun daga iyaye da ainihin wato waɗanda shari'a ta karantar da mu wajibi mu kula musu da haƙoƙinsu to haka kamar yadda na ambata Allah maɗaukakin sarki dukkanin annabawa ya ɗora su a bisa turba kuma ya karantar da su a bisa tsarin da ya dace domin su tarbiyyantar da al'ummansu akan hanyar da za su bauta wa Allah maɗaukakin sarki. Da haka malamai suka ce, idan aka ce tarbiyya a musulunci, to wani gaba ne a rayuwar ɗan adam ne matuƙar muhimmanci, muhimmancin da ta kai ƙololuwa, domin wannan shi ne turban da ake sanin nagartan kowace al'umma. Duk al'umman da ake son a tabbatar da nagartansu, to a dubi tarbiyyan al'umman da suke rayuwa a wannan waje. Da haka za a iya cewa mutanen nan mutane ne nagartattu ko kuma mutane ne ‘yan banza. Allah ya sa mu dace. Musulunci bai bar al'amarin tarbiyya wato sakwa-sakwa ba, ya ba da muhimmanci ƙwarai da gaske domin kamar yadda muka ambata shi yake alamta irin yadda mutane za su ainihin wato kasance da irin yadda ake tsammanin wato ‘yan baya su masu biyo baya idan suka ga yadda ainihin wato na gabansu suke aikatawa. wannan shi yake gina mutum a karan kansa idan ana son a ga nagartaccen mutum to yana da alaka da tarbiyyar da aka bashi ne da haka a matakin farko shi mutum a karan kansa shine zai ginu a bisa tarbiyyar da aka dora shi da haka sai ya zama mutumin arziki mutumin kwarai to bayan shi ya samu ya tabbatu to idan ya zo ya haɗu da sauran al'umman da yake rayuwa da su wanda kowanne a karan kansa shi ma ya samu wannan tarbiyya to sai kuma su zo su haɗe sai kuma su gina al'umma wanda ake sa ran wato ƙasa ta ainihin taso a kan irin wannan tarbiyya da aka suka ce tarbiyya yana ainihin wato da fuskoki guda biyu akwai ginin mutum a karan kansa akwai kuma ginin almujtama wato al'umma ɗin kenan gaba ɗaya idan aka ce ginin mutum a karan kansa manufar wannan shine mutum ya zama nagartacce wanda zai iya dogaro da kansa ya yi abin da ya kamata a sadda ya dace kuma a inda ya dace to wannan irin mutum idan ya samu sai a ce wane ya gino a bisa tarbiyya da ake bukata da haka ko da ya girma ba za a yi haufi akan irin rayuwar da zai yi ba saboda an san ya riga ya samu zai rinka aje komai a mazauninsa ba zai zama irin waɗanda za a rinka takaicin suna rayuwa a cikin al'umma ba kasan mafiya yawan waɗanda ba su samu tarbiyya irin wanda musulunci ya karantar ba su ne ake alawadarai da su a cikin al'umma su ne ake takaicinsu su ne ake tir da su Allah ya kiyaye za ka samu a yau akwai al'umman da suke kuka da wasu mutane da suke rayuwa a cikinsu kuma abin da zai baka mamaki mutanen nan su ma kamar yadda aka haifi kowa haka aka haife su yara ne daga gidan dattawa waɗanda ake tsammanin ya kamata a cikinsu amma ya taso bai samu tarbiyya yadda ya dace ba da haka ya je ya samu mutanen banza sun ɗora shi a bisa irin tunani na ainihin wato lalatattu da haka shi ba zai zauna lafiya ba kuma ba zai bar kowa ya zauna lafiya ba za ka iya samun irin waɗannan yaran da za su fito da ainihin wato taɓarɓarewan halayensu sai su hana kowa zama lafiya a anguwa akwai wuraren da za ka je ka ji wasu yara in suka fito anguwa to kowa guduwa zai rinka yi saboda ne saboda ba su samu tarbiyya ba ashe kaga a matakin farko su a karan kansu ba su ginu ba ina ake tsammanin su gina al'umma wannan shine muhimmancin da yasa addini ta ba da kula kwarai da gaske game da tarbiyya da haka idan ya ainihin wato samu wannan tarbiyyar zai iya dogaro da kansa zai iya ainihin wato samar da rayuwa ingantacciya ga kansa ta hanyar halayensa da kuma ayyukan da zai rinka gudanarwa wanda za su zama abin yabo abin san barka ga duk wanda ya ga irin waɗannan halayen to bayan an samu tarbiyya a ɗaiɗaiwan al'umma to waɗannan irin al'umman su kuma sai su haɗa hannu su haɗu su haɗa kai wajen samar da al'umma nagartacce da haka wannan yake kai zuwa ga a ga al'umman da za ka ga kowa na sha'awansu yana fatan ina ma ya zo kusa da su ya ma zauna a cikinsu in ba shi a cikin wannan ainihin wato al'umman baya jin cewa ya samu natsuwa za ka ga akwai mutane da dama wanda suke sha'awansu koma wani waje su rayu me yasa saboda irin tsarin da mutanen wajen ke rayuwa a ciki mutanen da ya taso a cikinsu da su ma suna rayuwa irin wancan zai yi wani sha'awan wancan ba zai sha'awan su ba ashe kaga wannan shine ahamiyatu tarbiya a cikin ainihin wato al'ummar mu Allah ya sa mu dace to sai suka ce daga cikin hanyoyin da wato ake fahimtar al'umma sun samu kuma sun ginu a bisa tarbiya na addini to shine ta waɗannan fuskoki da musulunci ya kawo fuska ta farko at-tarbiyatul imaniya mutane su ginu a bisa tarbiyya ta imani wanda wannan shine girmama Allah zai wato dasu a cikin zukatansu ya zama a matakin farko babu wanda suke ganin girman sa kaman Allah saboda shine mahalicin su shine mai kula da rayuwansu shine mai ba su rayuwa da lafiya shine mai kashe su mai sa musu ciwo mai duk wani abu da babu wanda yake yin shi sai Allah to duk wanda ya taso ya san wannan a cikin zuciyarsa ya samu wannan aqidar to ana fatan ya fara ginuwa ala tarbiyatul imaniyya kenan to irin wannan da izinin Allah ba za a yi nadaman haihuwan shi ba ba za a yi tir da samuwan shi ba saboda me saboda ya san Allah a matsayin mahaliccinsa sannan ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a matsayin dan aike da Allah ya aiko ya zo ya isar wa mutane saƙon Allah. Don haka duk abin da kake son ka sani game da Allah na ainihin wato sunayensa da sifofinsa da ainihin wato yadda za a bauta mashi shi kaɗai da yadda za a ainihin wato san Allah matsayin wanda ya halitta baki ɗaya to sai an za a karɓi wannan saƙon ne ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa shi ma kuma shi kaɗai shine wanda Allah ya wakilta ya zo da wannan saƙon da haka yadda ka yadda da Allah shi kadai haka za ka yadda da manzan Allah matsayin wanda Allah ya kadaita da aiko da saƙo da haka duk wani bayani da kake so ka sani game da Allah game da addinin Allah to sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi shi yasa Allah da kansa yace wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi mishi biyayya to kun shiri dan Allah ya yadda da shi Allah ya sallama mishi kai yace ma man yuti'ir rasula faƙada a Allah. Duk wanda yawa manzan Allah biyayya, to ya yi wa Allah biyayya. Da haka Allah ya yadda a madadin shi yake komai. To wannan manzan a gina a zuciyan kowane mutum ɗan Adam mai hankali lafiyayye a kan cewa shi ne kaɗai wanda zai ba da saƙo daga Allah a karɓa. To wannan shi ne abu na biyu wanda zai tabbatar da wato tarbiyya imaniya. sannan kuma a saka wa zuciya ƙaunan Allah da manzansa, ya zama babu wanda kake ƙauna kamar yadda kake kaunan Allah da manzansa a zuciyanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda uku duk wanda ya tara su to ya dandani zakin imani na farko manzon Allah ya ce an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama da Allah da manzansa su kafi kauna a zuciyanka fiye da duk wanda ba su ba shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wa sahabbansa cewa babu wanda zai yi imani har sai ya so ni fiye da kowa Umar wata rana sai ya zo ya ce ya manzon Allah na fi son ka fiye da kowa a duniya amma ban da kaina na fi son kaina fiye da kai manzon Allah ya ce hatta al'ana ya Umar imaninka bai cika ba tukuna je ka sake tunani Umar ya je nazari ya dawo sai gane ashe yayi kasassaba har shi karan kanshi bai kamata ya ce yafi kaunan kansa fiye da manzon Allah ba da haka ya dawo ya ce wa manzon Allah ya ce la antal ana ahabba ilayya hatta min nafsi allati baina janbayya yanzu kam na fahimci cewa dole in kaunace ka fiye da raina da haka a madadinka zan iya sadaukar da rayuwana wannan shine ma'anar magana manzon Allah sai ya ce mishi al'ana ya umar Umar yanzu imani ya tabbata a zuciyanka. Da haka haƙƙin manzan Allah wajen soyayya sai an ƙaunace shi fiye da kowa. Manzan Allah ya ce, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sai mun fi son manzan Allah fiye da iyayenmu, fiye da ƴaƴanmu, fiye da kowa har kanka da kanka. shi yasa kaji sabon manzo Allah duk sanda suka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah ya ma'aikin Allah mun fansar da iyayenmu on your behalf a madadin ka ya manzon Allah dan haka duk wani abu ya faru da iyayenmu ya bar mana kai ya manzon Allah ba ku ji kissan wata sahabiya ba da aka dawo yaki kowa na tattaran yana tarban dangin shi an dawo ita cewa take ina labarin manzan Allah aka ce baki tambaye ƴaƴanki ba tace ina manzan Allah aka ce ƴaƴanki fa an kashe su tace manzan Allah fa wana ma naki an kashe shi tace ku gaya min na manzan Allah da aka ce manzan Allah na rai tace alhamdulillah tace in rasa duk duniya in samu manzan Allah ban yi asara ba so haka ake son a dasa wa mutane tarbiyya na imani a zuciya to wanda ya samu wannan to insha Allah abin da zai biyo baya na tarbiyya zai sauki a kansa shi yasa duk wanda zaka ga yana yin wato aiki na shirka ko ta'addanci ko zalunci idan ka auna girman tarbiyyan imaninsa zaka ga bai kai bane amma wanda ya samu tarbiyya imaniya to duk sauran tarbiyya za su yi sauki a cikin zuciyarsa Allah ya sa mu dace tarbiyya ta biyu suka ce summa tarbiyya al-akhlaqiyya sannan sai a zo kan tarbiyya na halaye wani irin ɗabi'u wani irin hali ake buƙatan a ganka da shi a karan kanka da kuma cikin al'ummanka to a nan ne inda ainihin wato aikin karantarwar manzan Allah yake ɗaukan wato fage don manzan Allah duk shi zai gaya maka menene mai kyau menene mara kyau ai kafin zuwan manzan Allah kowa abin da ya ga dama yake yi shi yasa Allah ya ce laqad manna Allah 'ala al-mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أو تكراء من أنفسهم حقيقة الله يوم مؤمني بيوا da Allah ya aiko manzan Allah a cikinsu ko kuma ya aiko manzan Allah a cikin dangi mafi daraja a cikinsu wanda zai zo ya umarce su da kyawawa ya hana su munana to manzan Allah da ya zo shi ya zo ya karantar da mu me ya kamata ne bai kamata ba amma kafin zuwan manzan Allah rayuwa ake kamar dabbobi idan ka je animal kingdom ka je ka shiga cikin rayuwar dabbobi za ka ga komai suna iya yi saboda ba su da seti hakan mutane ke rayuwa kafin zuwan manzan Allah amma daga zuwan manzan Allah fa sai fara dora mutane akan seti sai ce wa yuhillu alaihim at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith sai nuna musu kaza mai kyau ne shi za a yi kaza babu kyau a bashi da haka addinin musulunci ya zo koya mana kyawawan ɗabi'u al'imamu ahmad ya fitar da hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni ne domin in zo in cika muku kyawawan ɗabi'u manzan Allah ya ce misali na da annabawan da suka gabata kamar mutum ne sabon gini sai zan akwai wani waje da ba a ƙarasa ba duk wanda ya zo ya ga ginin sai ce kai masha Allah gini ya kyau amma nan wajen da aka bari ya ɓata ginin haka aka yi ta aibata wannan wajen manzo Allah ya ce to zuwa na sai ya cikasa wannan wajen da ake aibatawa da haka a cikin halaye duk wanda ya koyi halaye daga manzon Allah to zai zan yafi kowa kyawawan halaye ku dubi rayuwar sahabban manzon Allah a matsayin misali sai da aka wayi gari al'umman duniya suka rinka ganin su kaman mala'iku saboda irin tarbiyyar da suka samu a hannun manzon Allah to anan ne inda at-tarbiyatul akhlaqiyya yake playing role da haka wajibi duk abin da kake son ka yi ka bibiya yaya manzon Allah ya karantar abinci zaka ci sai da annabi ya koya mana ya za a ci abinci wata rana manzon Allah ya ga wani yaro an aje masa abinci a gaba sai ya zurmuko hannun hagu zai ci annabi ya ce ya gulam kai yaro saurara sanillah ka fara da bismillah in ba musulunci ba ba karatun da yake da wannan wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama wa kulmin ma yalika sannan ka rinka cin gabanka dan girman Allah idan aka taba samu wannan karatun ba wajen manzon Allah a cikin tarbiyyar manzon Allah shi ya karantar da mu idan za mu sa kaya a matsayin ka kai ɗa namiji ina ya kamata suturan ka ya tsaya manzon Allah ya ce a menene nisfu sak ma asfala min al-ka'bayn min al'izar fasin nar, izaratul mu'min nisfu saƙihi, zama an fahimci wannan da ke ko? Musulunci ya koya mana wannan, Musulunci ya koya mana cewa ‘ya'yanmu mata masu kima ne su masu daraja da matanmu da iyayenmu, da haka kada mu rinka barin su tsalo-tsalo kamar godiya kawai suna yawo. Allah ya ce, Ya ayyuhan nabi, kulli azwajik, wa banatik, wa nisa'il mu'minin yudinina alaihin min Sai Allah ya ce, Zalika adina don girman Allah jama'a, hatta su arna idan suka ga mace mai hijabi da su da ba sa sa hijabi wanne suke girmamawa, to ina kuma ga kai musulmi. Allah ya ce haka ya fi dacewa a girmama ku ba za a kaskantar da ku ba. Wadda ta fito cikin mutuncinta da hijabinta har ƙasa, wata ta ƙara hadda niƙagi, wata da safan hannu da ta ƙafa, ta rufe ko'ina kirif tana tafiya wa ibadun rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi hauna da wanda za ta taho tsalo tsalo kaman gigaggen kaza dan girman Allah kai wanne zaka mutunta in ka gansu ai kowa ya gane mai mutunci ya gane mara mutunci to wannan karantarwar musulunci ne kafin zuwan musulunci ba ba san wannan ba shi yasa Allah ya ce wala tabarrajna tabarruj kaga sai aka ce jahiliya dan a jahiliya ba san wannan ba to haka musulunci ya tarbiyyantar da mu idan kana zaune a wuri kai da makwabcinka to yana da wasu haƙoƙi da dole ka kula mishi da su idan kana tafiya yaya ya kamata ka rinka tafiya akan hanya wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan musulmi aka karantar da shi kada ya rinka daga murya kaman jaki inna ankara al-aswati da sauti wannan duk musulunci ne fa hatta kallo wannan aka ce kakka saki idan ka rinka kallon komai واغضض ها منين واقصد في مشيك واغضض من صوتك haka wannan karantarwa musulmi kaga akhlaq din kenan to wajen manzon Allah za a samu wannan to wannan aikin shine malamai su kuma sai suka gada a wajen manzanni annabi yace al ulama'u warasatul anbiya da haka malaman mu yanzu da babu manzon Allah su za su rinka karantar da mu waɗannan karatuka daga manzon Allah shi yasa wajibi mu makalkale musu duk abin da muke son mu sani game da addininmu mu koma zuwa gare su da haka za su nuna mana yaya ya kamata mu tarbiyyantu yaya halayenmu ya kamata mu zama Allah ya sa mu dace na uku suka ce at-tarbiya al-aqaliyya sannan sai a dawo zuwa ga tarbiyyan hankali bayan ɗabi'unka sun zama kyawawa to hankalinka ma ya kamata a kula da shi shi yasa kaga musulunci ya haramta duk wani muhammirat duk wani kayan maye musulunci ya haramta wa yuhillu alaihim at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kamar yadda muka ambata kafin zuwan musulunci babu bambanci tsakanin ruwan ruwan shayi da ruwan giya kai a cikin wato quraishawa larabawa kafin zuwan manzon Allah akwai waɗanda aka ce a tarihin su sun shekara 40 mayen giya bai sake su ba wato tulun giyan ma na kusa da shi da ya ji zai sake shi kawai sai ƙara an wani sai kuma ya koma gidan jiya har shekara arba'in amma musulunci na zuwa sai musulunci ya zo ya kauda mana da wannan ƙazanta har yau duk wanda yake ta'amuli da giya ya san ƙazanta abu yake ta'amuli da shi duk masu shaye-shaye ka kalli ko da a surance mutumin da yake shaye-shaye da wanda baya sha wane ne ya fi kyau a fuska simahum fi wujuhi akwai bambanci za ka ga wannan gashi nan da ƙarfin shi da lafiyansa wannan kuma saboda shaye-shaye gashi shekarun shi kaɗan amma ya rakwarkwabe Allah ya kyauta to musulunci ya zo ya tarbiyyata da mu kula da hankulanmu da haka duk wani abu da zai sa maye sai aka haramta shi duk wani abu da yake halal mai daɗi tayyib sai Allah ya halatta mana shi to wannan duk daga cikin tarbiyyar musulunci kenan shi yasa wajibi malamai su ci gaba da sanar da mu mu kuma iyaye da muke haihuwan ƴaƴan sai mu rinka daukan hannu daga gare su kaga ashe kafin a zo wato kan iyaye to su iyayen sai sun fara tarbiyyanto a hannun malamai tukuna su kuma malamai sun gado shi daga hannun annabawa su kuma annabawa Allah ne da kanshi ya sanar da su kaji silsilan tarbiyyan kenan shi yasa duk wanda aka ce mishi ba shi da tarbiyya an gama da shi fa jama'a Allah ya kyauta bayan wannan sai suka ce thumma tarbiya al-ijtima'iyya sai kuma tarbiyya game da yaya za ka rayu cikin al'umma ka zauna lafiya su zauna lafiya da kai wannan ma duk daga karatun manzan Allah ne manzan Allah ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda 'yan uwansa musulmai suka zauna lafiya daga sharrin hannunsa da sharrin bakinsa jama'a duk wanda ka kame sharrin hannunka da bakinka daga gare sa da me zaka cutar da shi kuma babu duk matsaloli da muke fama da shi shine cutar da junanmu da muke yi wannan ya cutar da wani da bakinsa wannan ya cutar da wani da hannunsa to duk rashin tarbiyya ne in ka samu wannan tarbiyya da muke magana za kowa zai zauna lafiya kai ma ka zauna lafiya duk matsaloli da muke fama da su na rashin tsaro da zama lafiya sakamakon meye jama'a cutar da mutane da wasu mutane suke yi to me ya kawo wannan rashin tarbiyya tsakani da Allah wanda ya samu irin wannan tarbiya jama'a zai cutar da wani zaka daka makami akan dan uwanka zaka soka mishi zaka yanka shi zaka harbe shi da bindiga saboda kai san ranka haka ba zaka yi wannan ba shi yasa zaka je kaga duk masu irin waɗannan ayyuka na ta'addanci to ba su samu tarbiya ne na addini ba yasa wajibi ne akan iyaye kamar yadda muka ji malamai za su yi mana bayani ko to ku kuma iyaye ku ne enforcers ku za ku yi enforcing waɗannan tarbiyoyi bayan wanda gwamnati kuma za ta ɗora a kan al'umma baki ɗaya kowa zai yi ala afradihi sannan gwamnati ta zo ta yi alajtima'iyya Allah ya sa mu dace to idan muka gane waɗannan gaɓoɓi na tarbiyya na ƙarshensu shine at-tarbiyatul badaniyya jikinka shi ma sai an baka tarbiyya zaka kula da shi shi yasa musulunci yace wajibi kai tsafta ka gare jikinka ne amma ba baka ka zauna da kazanta ba kaka ce to ai ni da kaina ne eh kai da kanka ne dole kai asuwaki dole ka yanke farkenka ka aske gashin mara ka aske na hammata ka gyara gashin sumanka fatan jikinka ka wanke shi ka safa mishi mai duk wannan musulunci yazo mana da shi aka ce kada ma ka kwana 40 ba tare da ka yanke farkenka ba ko ka aske hammatanka da sauran waɗannan alfitra da annabi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yake alfitra hamsa a haka aka karantar da mu yin alwala kafin sallah a haka aka karantar da mu yin aswaki da sauransu kayanka ya zama mai tsafta wa thiyabaka fatahhir kaga wato personal hygiene musulunci ya zo da shi jama'an gane wannan da kyau ko to wajibi ka kula da wannan ma da haka kada ka ɗauka cewa a ai kai a karan kanka babu abin da musulunci ta tinsa ka haka yi to idan ka gane waɗannan abubuwan kamar yadda muka fara mana ishara to ina ne guraren da za mu ɗibo waɗannan tarbiyyar da za mu tarbiyyantu da shi ina ne zai zama sos inda za mu ɗibo karatun yadda za mu zama masu tarbiyya shine sai suka ce na farko alƙur'anul karim ƙur'ani ne jama'a of course in ba mu ɗauko daga ƙur'ani ba daga ina za mu ɗauko kamar yadda muka ce Allah ne da kansa ya tsara mana wannan tafarkin duka da muke ambatawa kuma ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif Allah da ya halice mu bai fi mu sanin kanmu ba da haka Allah da ya halice mu ya fi mu sanin me muke bukata wallahu ya'lamu wa wa antum la ta'lamu kai wasu abubuwan ma mu ba mu sani ba amma muna bukatan shi to da yake Allah ya fi mu sani shi kuma Allah ya aiko mana da wani littafi a matsayin kundi to duk abin da muke bukata na rayuwarmu yana cikin littafin da haka qur'ani shine madogaran mu na farko wajen tsarin yadda zamu gyara tarbiyyar al'ummar mu na biyu as-sunnatun nabawiyya sai sunnan manzon Allah waɗannan su ne masdarani wanda musulmi yake komawa zuwa gare su alkitabu was sunna wajibi duk abin da muke son mu sani game da tsarin rayuwa to mu koma cikin alkur'ani mu koma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda malamai suka tabbata mana da ingancin su kuma alhamdulillah babu wata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da malamai ba su gama bayani akan sa ba alimahu man alimahu wa jahilahu man to kai da baka sani ba ta ya za ka sani shine sai ka koma zuwa ga malamai jama'a ana fahimta ko na uku fa sai suka ce alqudwatul hasana to sai kuma ka dauki magabata na kwarai abun koyi kyawawa to waɗannan sune salaful umma wanda su suka gado mana dukkanin waɗannan karatu tun daga na Qur'ani da sunna daga manzon Allah su kuma suka ci gaba da karantar da duniya da haka wajibi sai an gado waɗannan tarbiyyar daga gare su to kun ga wannan shi zai kai zuwa ga wato yaya ya kamata ɗan adam ya rayu kenan shine sai muhimmancin ilimi da za a yi mana wa'azi a kai kun ji duk abin da nake son mu fahimta shi yasa nace ba ni zan yi wa'azi ba malam ne zai mana wa'azi duk wannan bayani ina son mu gane muhimmancin abin da malam zai karantar da mu na ilimi da za a nuna mana wajabcin koyon shi abu na ƙarshe na hudu shine ainihin wato al-mau'izatul hasana a cikin hanyoyi da ake karantar da tarbiyya akwai wasu kissoshi da wa'azozi da ƙur'anin can da sunnan can suka zo da shi da kuma rayuwan waɗannan malamai magabata suka zo da su to sai a rinka ɗauko su ana ainihin wato karantar da al'umma su da haka sai a ɗauko wa'azi a cikin alƙur'ani sai a yi wa mutane a ɗauko wa'azi a cikin rayuwar manzon Allah a karantar da mutane a ɗauko tarihin manyan malamai magabata a karantar da su mu ji yadda rayuwarsu ta yi kyau domin mu ma mu kwaikwayo su saboda ƙa'idar rayuwar shi ne Allah na juya rayuwar ne wa tilkal ayyamu mu dawilu habai da rayuwar zagayawa take yi da haka babu wani sabon abu da bai taɓa kasancewa a baya ba kai wasu abubuwan ma sai dai a ɗan ɗosana mana shi amma ba irin wanda ya faru a baya ba to idan muka ɗauki wannan to shi kenan sai mu gane cewa al'umma sun tsayu akan tarbiyya na gari kenan to akan haka ne in ka samu mai irin wannan halin in ka samu mai irin wannan ɗabi'an namiji ko mace to sai a haɗa su auratayya da junansu kun ji inda ake cewa tarbiyya yana faruwa kenan tun kafin a yi aure shi yasa annabi ya ce mana mai irin waɗancan halaye idan a takun mantar launa dinahu sai ya ce wa hulukahu fa zawiju ita kuma wancan annabi ya ce tun kawul mar'a li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li sai ya ce fazfar bi zati din don aka haɗu da irin waɗannan masu ɗabi'un nan kyawawan nan to ana fatan ƴaƴan da za su samar irinsu ne insha Allah to kun je da al'umma ke gyaruwa kenan amma a haɗa ƴar kirki da ɗan banza to za a samu matsala ko a haɗa ɗan mutunci da wata ballagaza za a samu matsala to kun ji duk abin da ke kawo mana cikas kenan a cikin tarbiyyarmu shi yasa al'ummar mu muke fama da matsaloli iri-iri kamar yadda muka ce sai kaga wasu yara a cikin anguwanni amma sun addabi sauran al'umma gaba ɗaya kuma ka gaba wanda ya isa ya musu magana wani yaron kawai sai a wayi gari sai ya ɗauko mashin ya cire mishi salansa sai ya kama guje-guje cikin anguwa kuma ba wanda zai ce mishi ta tafasa a sauki iyayen shi na ji dattawa na gani kawunan shi na nan dattawan anguwanni malam amma wai shi ya zama ɗan iska kawai to ina ina ranar irin wannan yawa masu albarka jama'a musulmi kada in ɗauki lokaci mai tsayi ina fatan ɗan wannan da na gabatar ya isar mana da ainihin wato sakon da ainihin yake ciki kuma ya nuna mana irin abin da muke fatan mu ji daga wajen malam da fatan Allah ubangiji ya amfanar da mu abin da zamu ji ya gafarta mana kurakuran mu wa sallallahu wasallama ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum